رسوله ليكون للعالمين نظيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين وعلي وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل آمين wannan sura ana kiranta da suratul furqani makiya ce gaba ɗayanta amma a wajen tuntu amma abdullahi dan abbas ce sai dai da shi da katada suka ce sauran sai dai ayoyi guda uku ayoyi guda uku daga cikin da su madaniyai ne daga wallabi ne la yad'una ma allahi ilaha akhara zuwa aya har ta ta karshe waɗannan su madaniyai ne kuma ta sauka bayan saukar suratul yasin sannan ta tattauna mawdu'ai da yawa amma mafi muhimmancin mawdu'an da ta tattauna shine mawdu'i akan alqur'ani mawdu'i akan annabin da aka sauka wa alqur'ani kuma shi yafi yawa shi yafi yawa sai kuma a ƙarshe ƙarshe ta tattauna ainihin siffofi na bayan Allah salihai wannan abin da mu'uzamin abin da muhimman abubuwan da ta tattauna kenan ta wannan sura Allah ya ce tabaraka da wannan ka buɗe tabaraka ainihin ba a samu inda ga Allah aka jingina ta shi ainihin tabaraka kan to ba a aiwatar da shi alƙur'ani da siga ta mudari'i ko ta amali ba sai dai ma yi tabaraka kuma ta gangaro a alkur'ani har so tara wurare tara ta fara daga nasaratul arabi alala wa khalqu wa lam tabarakallahu rabbul alamin sai kuma nasaratul mu'minina wa tabarakallahu ahsanul khaliqin to sai kuma nan a cikin wannan sura tabaraka tabaraka guda uku ce ta zo akwai tabaraka gata akwai tabaraka lalli sha'a da alaka akwai tabaraka lalli da alafi sama'i da wuta to sai kuma ta ƙarshen zuwa tabara alqur'ani ta karanta ta ce tabaraka lalli biya da ilmi ma'anonin tabara sun gangaro da yawa daga masu fassara yana daga cikin abin da ta kunsa tabara shine ta'ala qadaru in ka fassara ta da haka yayi girman Allah ya kai ya kawo ya girmama to tabaraka kenan ko kuwa tabaraka tanazzaha an kulli shabihi Allah ta kaddasa ya tsarkaka daga duk wani abin kama kowaye shi abin kuma to wannan tabaraka ta kunshi wannan haka tabaraka ta kunshi cewa azumat ainihin barakatuhu wa tazayada khairuhu albarkarsa ta girmama a cikin bayi alherin annabi alherin Allah ya yawaita to duk wannan ana fassara tabaraka da wannan kalmar tabaraka waye ya faɗe ta waye fara faɗa ta shi ubangiji da shi ya fara tsarkaka kansa da wannan kalma sana'u zati ne mina zati ila zati shi ne wannan tabaraka kenan Allah ne ke tsarkake kansa wani lokaci ya ce tsarkina ya tabbata saboda na saukar da kaza na yi kaza na yi kaza wani lokaci yana yaban kansa dai akan wasu ayyuka da yake wa bayi to a nan wane yaban ne ya yi tabaraka sai ce allabi na zala furkana tsarki ya tabbata alheri na Allah ya kai ya kawo wanda shi ya saukar da alkur'ani wato Allah na wasa kansa akan girman saukar wasu alkur'ani ga bayi dama abu uku ne ya jero na farko ya ce shi tabaraka ya tsarkaka shi girmansa ya kai da ya saukar da wannan alkur'ani abu na biyu sai ya nuna girman alkur'anin bai ce tabaraka da zai manzalar alkur'ana ba a nan shi ma ƙur'anin wasa shi ake aiki tabaraka lazi nazala sai ce furqana alkur'an abin da yake raba tsakanin wannan da wannan to in ka ɗauki alkur'ani a matsayin ma'auni ka sa shi a cikin ajihunka duk inda za ka duk abin da kake so ya rabe maka tsakanin wannan daidai ne ko ba daidai ba ne ɗauko ƙur'ani zai rarrabe maka wannan idan kai kanka kana so ka san kai waye kai a ko qur'ani kalli kanka a cikin alqur'ani zai rigaya maka kai ga kai rarrabe ka tsakanin kai ba wannan bane kai ba wannan bane to qur'ani aka wasa shi ta furqan to kaji an wasa abu biyu to sai kuma wanda aka sauko qur'ani shi ma aka wasa shi a cikin a cikin nan tabaraka Allah wasa kansa ne alqur'ana wasa alqur'ani ne to kuma shi wanda aka sauko qur'anin fa sai aka kira shi abdu washi ne ana ba a ce tabarakan lazi nazzala alqur'ana ala rasulihi ba dan ka bashi da munasibi an saukar da qur'ani ga wanda yake manzan da zai isar da qur'ani ko ala nabiyihi ba a'a ala abdihi aka zaba nan washi ne babba da ba ba ma kamar sa washi ne Allah yake wasu annabi da girman matsayin da babu mai kamar sa ba kamar sa anan wannan idafa sunanta idafa mubhama mutlaka abdihi idafa ce mubahama kuma mudulaka to wannan kwata-kwata a cikin alkur'ani babu wani annabi da ya haɗa waɗannan guda biyu akwai an samu idafa mudulaka amma ba mubahama ba an samu mubahama amma ba mudulaka ba amma ba inda aka haɗa guda biyu sai a kansa me ake nufi da mubahama da mudulaka abinda ake nufi da na farko idilaki shine abdihi a saki kalmar abdu ɗin a raɓa Allah ya raɓa bawa da shi itilaƙan ba maganar a raɓa waye bawa duk babu wannan Allah itilaƙi shi ne bawa sannan kuma aka ibhami wannan shi bawan da Allah ya yarda ya raɓa bai faɗi sunansa ba to waye shi wani bawa an rufe to duk inda ka samu Allah ya idafa ya raba wani bawa gare shi to ko dai ka zama ba mutlaka ba yanzu annabi Isa Allah ya ce in huwa illa abdu abdul ai shi ba nan an an an nakara shi an yi ibhami ko an amna alaihi to to to da aka ce abdul an raba ba idafar anan il abdul ba idafar ba raba din bawa kawai amma akwai ibhami kuma kaga ba ba ne akwai ibhami amma ba idafa shi ko annabi zakariya ta ce zikiru rahmat rabbika abdahu kaga an yi idafa shi kuma ba ibhami sai aka ce zakariya sai aka fito da bawan ba ibhami ba to duk inda Allah ya ambaci wani bawa ya raba ibadana sai ka ce ibrahima wa kaza ba za a ibhami ba sai an faɗi bawan waye in kuma aka yi na kira kamar yanzu can da Allah yake cewa a kan annabi isa ne shi ma yake magana kan masihu can akwai inda aka yi shi a nan an yi iraba an yi iraba an yi idafar gare shi to amma kafin idafar shi ba gaba ba a baya can aka fara faɗa sunan sannan aka zo aka idafa to in ta zo a to ala eh eh eh a ba zalika isa bane ba can wannan ce aka yi masihu akwai masihu dai yawwa lan ya san kifar masihu an ya kuna to abdallillahi ba shi an yi raɗin ba to amma an gaya maka an gaya maka kowa yin abdallillahi ɗin kafin a zo wajen masihu lan ya san kifar masihu to waye masifu annabi ita sannan aka zo aka ce ayyakuna abdan lillahi da an ce abdan lillahi ba a baci masifu a baya ba to an yi irin ta annabin anan an faɗi cewa wani bawa mai girma na Allah amma ba a faɗi waye ba ma za ka lan yake ashi almasifu huwa allazi lan yastankifa to duk inda kaga an yi wannan to wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake faɗa a rufe ya zama mubahami to me yasa saboda idan aka ibhami ibhamin da kowa ya cancanta ya zama ya san shi ba sai an faɗa ba to sake faɗa wannan wani abu ne baboci ne ba kowa ya san waye ya cika matsayi na ubudiyya ta Allah wanda ba sai an ce shi ne wani ba kai ka san shi ne wani to sai annabi Muhammadu shi yasa wurare muhimmai inda Allah din ya zaɓi wato ya aje matsayi na annabi to bai aje rasul a wurin ba bai aje Muhammadu a wurin ba sai abu subhanallazi asra makamin gani za a je a yi a nan sai aka kira shi da matsayin abu za a kira shi da suna mafifici wanda da shi za a yi gani da shi za a gana da abdu ne a nan abdu zai gana da rabu saboda haka kaga matsayi ne a nan to sai ya ƙi cewa bismillah zai asra bi rasuli sai ce da abdu kamar nan din kuma za a wasa an wasa qur'ani Allah ya wasa kansa ko kuma zai wasa annabinsa sai wasa shi da abdu kamar matsayi na da'awa wanda abin da ya kawo annabin kenan duk wani annabi an kira shi ya tsaya ya yi da'awa na ya cire mutane daga duhu zuwa haske to haka Allah sai ya ki faɗar rasulu ko wani abu a wurin wa innahu lamma qama ba rasulullahi ba gashi matsayin na kira ne zaka ce abdullahi to duk zaka ji amma ba a faɗi waye abdullahi ba to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shine da wannan abu to wannan matsayi da Allah yake ya dora annabi akai na ubudiyya wanda ya kai ya kawo a kanta me ya jawo annabi wannan da me annabi ya cancanci wannan matsayin na ubudiyya da wani bawa bai kai kusa da nan ba da me sai ga ka tambayar kamar ta so ta nauyi tambayar sai ka ga kamar ta so ta nauyi cewa me yasa Allah ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya mai da shi abdul tsantsan bawan da ba wanda ya kai shi eh to duk tambayar da inda tana da amsa ga shi a to ai bata zaune nauyi ba me yasa saboda faralar haka ya so wannan ita ce amsa ta farko kasancewar zalika fadlullahi kawai yutihi man yasha idan da ya ga dama wani zai duba a cikin annabawa ya mai da shi kan wannan amma bai yi haka ba ya ga dama yin hakan ba kuma saboda haka ganin damar Allah ce ya ɗora annabi kan wannan kujerar dan faralansa kuma ɗaya kenan amsa ta biyu shine saboda Allah ya kalli irin ubudiyar da annabin ya bayar ko zai bayar a rayuwarsa sai ya laƙaba masa wannan sunan wato suna ne da shi ma ya dace da musammahu shi mai sunan ya dace da sunan ba an kira shi abdul ƙololuwar bawa ba kuma ba bautar ko kuma ba gamsasshiyar bautar da ba mai irinta ba a irin tasa bautar ma ba mai irinta din to da ka ya cancanci bawa wanda ya zama abidu asarin bautarsa ga Allah ta bayyana tun kafin ma ba a aiko shi ba tun kan aiko manzon Allah da sallama siffarsa ta ubudiyya ta fara bayyana gashi nan kafin a aiko shi kogon hira me ya kai shi wala qad tafarraga lil ibadati qabla an yumar ko wa kana fi min shahiqil shahiqil jabalati an annabi tafarraga lil ibadati qabla an yumar ya karkade ba abin da yake yi sai ibada saboda zai zama abdu qabla an yumar tun kafin a yi masa umarnin ma da yi ibada ma hatta tajaba Allahu hatta tajaba lahu ilahu waja'a menene hatta waja'ahu jibrilu bil bushra wa bil ayati hatta tajaba Allahu lahu har Allah ya gamsu da ibada tasa ya kuma dama can ya ne ya umarce shi da haka ne saboda ya tsaro hanyar da dama ta nan zai biyo sai aka aiko masa da sako tun yana cikin wannan ibada to da haka ya bayyana abidu kafin kafin ma a aiko masa da yi ibada sannan bayan an aiko a ibada to karka tambayi ajibun min al-adab bautar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bayan Allah wallahi abin mamaki ce gaba ɗayan gaba ɗaya da surudinsa da sukuninsa da taharrukinsa gaba ɗaya cikin ibada yake kuma ba wai cikin ibada ba da a ce mutum tun daga farkon lumfashinsa da zai ja na safe har zuwa ya faɗi bai bar ibada ba ibada a ce ko tasbihi ko sallah ko zikiri ko wani abu gaba ɗaya to ibadar wata kalar ce ya kake taka ya kake ta ci wancan abin dan ibada ana yin ta a ɗime lokaci da ita amma shi mai yin ibada ko ba ɗaya bane da wancan da wannan ka ɗauko min sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaban mamaki nutsuwa da ake magana a sallah galiban nutsuwa kayan zuci ne to in kana so ka ga dumamina a sallah samfil din ba zai yiwu ka ganci a wani wuri ba sai lokacin da annabi yake tsaye yake sallah ka ga irin yadda ake nutsuwa a sallah idan kana so ka ga tsoron Allah a cikin sallah subhanallah to wannan a bangaren ibada ta zahiri ke ibadoji gaba ɗaya na zahiri in za ka kalli manzon Allah a cikinsu za ka ga surarsu ta ba irin ta kowa ba ce sannan aka zo kuma bangaren ibada ta baɗini me ibada baɗini abin da ya shafi zuci tsoron Allah ganin girman Allah tawakkali ga Ubangiji sannan ƙanƙantar da kai ga Allah wannan ibadar zuci ne to ta manzan Allah dama to ai ba wannan ta zahirin ma ita haka muke ganin ka ta baɗinin ba waye zai iya magana a ta baɗinin amma shi kuma ya gaya mana wani abu wanda shi za mu ɗauka torch light na haska irin yanda yake a baɗini me ya ce ya zo a cikin hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin bukhari inna atqakum wa a'lamakum billahi ana wanda ya fi kowa jin tsoron Allah ku wanda ya fi kowa sanin Allah ni ne to to to to kaka nemi ya yake jin tsoron sa ke baka da ma'auni wurin auna abin da yayin da yake jin tsoro da Allah da yanda yake tafiya cikin Allah Abu Tufan yake cewa a tayki wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nazo annabi sallama sanda nazo annabi sallama yana sallah ya ce wallahi wani sadarahi azizun ka azizul mirjali ba huwa yanki ya ce wallahi da na zo wurin sai na ji a cikin kirjin manzan Allah ana wani rugugi kai ka ce rugugin tafasa tukunya saboda tsoron Allah da tafiya cikin Allah da kallon Allah abin ya wuce shi ne abin shi yake ji ana ji a waje to to ubudiyya yaya ai abdu ne abdu ne a wurin Allah abdu ne a zahirin bauta din ba to dan adam kai kokari ka zama abdu a daidai matsayinka cikakken kai kuma bawa na Allah a daidai mumini kana mumini ya za ka zama abdu bai kamata mu wuce wannan wurin ko da mun isara guda biyu ba mu ba ya kamata a ce bawa ya yi kokari ya cika haƙƙin ubudiyya ta Allah daidai gwargwado yadda zai iya shi ko wannan cikawar zai zama ne ta abu guda biyu a dunkule sai ka bar kullu ma yushghiluka anil lahi duk abin da zai shigar da kai daga barin Allah sai ka bar shi zaka cika wannan matsayin daya na biyu sai an ganka a tsaye akan dukkan abin da yake sunansa ibada a gaya ka tsaya tsayin da ka yi ta yadda ya kamata ka yi ta sallah ne zikiri ne ne ko me a ganka kana yin sa a mafi arka jamalin ka bayyana jamala cikin zikiri ka bayyana jamala cikin sallah duk abin da ke na ubudiyya tsaya da haƙƙin bautar Allah yadda ya kamata kuma sannan duk abin da zai shagaltar da kai daga barin Allah ka haƙuri ka yage to anan za ka samu kanka ka hau matsayin da ya kamata kai na ubudiyya to kuma tunda abu ne da ba zai yiwu a ce mataki ɗaya ba wani yanda yake ta kokarin ya bar duk abin da zai shagaltar da shi daga Allah ba haka wani yake ba to a ubudiyyar wani kenan yana gaban wani a wajen wani yanda zai tsaya wajen ibadar ya bata kansa gaba daya ya bata zuciyarsa gaba daya ba haka wani zai ba ashe a ubudiyyar wani na gaban wani shi yasa dole wani ba sa'an wani bane sai dai kawai wani yadda ka ga kanka sai ka dau hanya kawai to Allah ce ta zawaka allazina fatara alqur'ana ala abdihi sai ce li yakuna lil alamin nazira li yakuna lil alamin menene alam Allah ya saukar da qur'ani ga manzon Allah dan ya zama mai gargadi ga alamin to alamin tana da manufofi da fasarori da yawa a cikin alqur'ani yanzu alhamdulillahi rabbil alamina godiya ta tabbata ga Allah ubangijin alamina to nan ba abin da zaka fitar ubangijin akwai abin da zaka fitar da wanda ba ubangijinsa ba Allah alam abin da ke cewa alam wato dandazon wani jinsi yanzu mutane gaba daya sai a ce musu alam daya gaba dayan kayan ruwa alam daya dutsuna alam ne daya mala'iku alam daya ne aljanu alam daya ne haka haka haka tsuntsaye alam ɗinsu daya to gaba dayan aka ce alamina to dukkanin alam alam ɗin an haɗa su a jami'i to alhamdulillahi rabbil to ubangiji ne na kowa da kowa ba za ka fitar ba to anan an ce ya kuna lil alamin nazira dan ya zama mai gargadi ga dukkan alam to alamin wannan irin waccan alamin din ce a a anan domin in ka ce haka kenan an an aiko yewa dutse gargadi yewa kifi gargadi an gane yewa yewa yewa abubuwa da waɗanda su waɗanda ba mu kallafai bane Allah bai kallafa musu ibada ba to me ake nufi da alami na nan sai ka ce alam na mutum da alam na aljanna waɗannan su su ne mukallafai to dan ya zama ne alami na nazira to wannan alam ɗin da wancan na mutum da na aljanna ya zama mai gargaɗi zuwa yaushe daga lokacin da aka aiko shi har a lokacin da za a tashi alkiyama waɗannan alam ɗin alam ɗinsa ne mai gargaɗinsu ne to amma annabi ba yana da wata alami nan ba wannan ba nan in ka fitar da dutsuna ka fitar da kifaye ka fitar da ka fitar da mala'iku ka fitar da annabawan da suka wuce baya inda ba zai musu gargadi ba suna ina al'umma da suka wuce baya da zaune gargadi gare su ba inda suna ina to wannan alami nan ta fidda su amma akwai alami na wadda Allah ya raba wa manzon Allah wadda ita baka fidda kowa ba kowa ma yana ciki wacce ce wa ma arsalnaka illa rahmatan to wannan alam kun ba wanda ya fita wanda ya wuce bai fita ba wanda yake nan bai fita ba wanda zai zo yana ciki me yasa saboda rahamaniyar annabi sallallahu alaihi a duniya dama daga zuwansa duk wanda yake ya zo a wannan lokacin dole ya ci albarkacin wannan rahmar ta annabi ya ki ko ya so kafiri ne shi ko mumini ne shi wannan ya tabbata sosai da nasosi to wanda wanda kuma suka zo kafin manzon Allah ba ta ina rahamaniyar annabi ta same su za su haɗu da ita ranar alkiyama ya zama dai rahama gare su har annabawa ɗin da aka aiko zai zama shine mai bubuɗin magana tsakanin Allah da su a ranar alkiyama ba Allah ba zai magana da kowa ba sai ya fara magana da manzon Allah sai ya karɓi kowa a wannan fagen shi ne ceton kowa da kowa a nan sannan a bude kuma annabawan Allah masu matsayi a wurin Allah su ta karɓar jama'a su suma kowa ya karɓi jama'arsa amma da ba wanda ya magana annabin ne ya faɗa mana haka da yau da kansa a cikin hadisi na bukhari da muslim in Allah ya bayyana a fage na alkiyama kowa da kowa yana wurin a lokacin fashi'atin aswatu min rahmani fala tasma'u illa hamsa ba mai magana mala'ika ma tsoro yake ji annabi tsoro yake ji kowa tsoro yake ji a rannan ba shine sai jama'a su tafi wajen annaba ba suna ganin tsayuwa ta tsaye kuma Allah bai ce komai ba wajen annabawa daban-daban duk wannan zuci an san shi to a ƙarshe wa yake buɗe taron Allah ya magana so rahmatan lil alamin to wannan shi daka Allah ya aiko annabi rahama ga dukkan alamin amma aiko na gargadi da aiko na na bishara wannan an aiko ga wanda suke mukallafai daga lokacin sa ila yawm kiyamah to me yasa Allah bai ce yakuna yace lil alamin naziran ba bashiran anan babu shara kawai naziran aka ce ai saboda abinda aka aiko shi farko yi mukawama da shi masu bautar Allah da wani Allah ko masu bautar wani Allah tsantsa to da haka waɗannan su nizara ce gargaɗi ne ya kamata ya fara fuskanta su babu albishi kuma ya zo daga baya shi sa ce ya kuna la'alamin nazira na'am
الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا Allah ya ce allazi sai ya na'ata kansa da wane ne wancan allazi tabaraka din wanda ya karkaka a girma ya karkaka a suna kuma alherin sa ya yawaita yace allazi lahu mulku samawati wal ardi shine wanda mulkin sammai da mulkin kasai yake nasa ina ƙara faɗa ina ƙara nanatawa kada mutum ya ringa zuwa irin wajen wani allazi lahu mulku samawati din nan ya ringa cewa kawai Allah shine mamallakin sammai da kasai ya wuce saboda ba hakan ake nufi ba idan ka kula babu kusan surar da za ta zo kowace sura da Allah ya ce lahu mulku samawati bai faɗi cewa yana mulkin samai da ƙasa ba to kawai kai ta fassara abu ɗaya to ba haka yake nufi ba abin ya fi guda ɗaya kai ta fassara lahu mulku samawati da da ma'ana kowace daban ka gama ba za ka fassare lahu mulku samawati ta Qur'ani da da matsayinta ba to lalle akwai abin da yake so hankali ya koma a kai a gane mulkin nan nasa fa yanda yake yanzu aka ce wane ya mallaki anguwan nan sai a ce ba gida mai girma kamar gidan wane a ce kilomita kaza ne ma ko a gari a ce ba gida mai girma kamar gidan wane ai wannan arziki ya kai mulki ya kai inda ba kowa yin irin gidansa ba to in aka ce kuma a najeriya ba gida kamar wane shi ma kuma fa kaga ai ya ɗara to in aka ce kuma lallai shi ne ya mallaki a afirka wani wuri da babu wanda ya kai shi to haka haka kai ta tafiya sai kaga mulkinsa ya fi na kowa kenan abin da ya mallaka to a ce kuma yanzu a ce kamar ƙasa amerika abin da ta mallaka da girman ƙasarta a ce ba kamar ta to sai a ce gaba ɗayan duniya wani ya mallaki wani abin da ba abin da ya kai wannan girma ko gona ce ko me za ka hango wannan ya isa a mulki to ƙasa gaba ɗaya dukkan ta gaba ɗaya abinda ka sani yanzu america su asiya su afirka country ɗin nan duk gaba ɗayansu in ka haɗa gaba ɗaya kashi ashirin ne na cikin ɗari na abinda yake bayan ƙasa duk abinda ka sani mai girma na garuruwa manya-manyan ƙasashe a duniya kashi in kada su gaba daya kashi ashirin ne cikin ɗari na abin da yake bayan ƙasa kashi tamanin ba su bane kashi tamanin a ruwa kusan kashi tamanin ma duk ruwa ne a duniya to in ya ce maka mulku samawati kakka hangi kawai ka hango abubuwa da baka sani ba to in aka ce kuma al'arbi kai kenan mulkul arabi kuma Allah shi ne mafi mulkin samai gaba daya to wannan kashi 20 din da ka sani da kashi 80 din na sauran ban kasa gaba daya idan aka jefa shi a cikin rana domin rana ta linka musu miliyan 1.300 ita ita wannan duniyar da duka kashin da baka sani da baka sanin ba na kasa in aka sa shi a cikin rana to zai fada cikin kashi daya ne tak a cikin miliyan 1.300 ita kuma ranar idan ka ɗauke ta gaba ɗayanta da ita da mu ɗin da muke ciki da aka jefa a ciki a cikin tauraro ɗaya a cikin tauraro burjin a ƙarabu tauraro ɗaya a cikin tauraron burjin a ƙarabu ɗaya in aka jefa zai ce ga wani space nan mai yawan gaske ba mu san kin shigo ba to shi burjin a ƙarabu wannan tauraron ɗan autansu ne shi kuma to ina raka in Allah ya ce mai ina ga maka lahu mulku samawati wal ardi ba so yake kawai ka kalli wannan saman ka kalli kawai ka hararo abubuwa to kuma duk wannan gaba daya ma ba ilimi bane ai yanzu yanda nake faɗan nan wani zai tafi gaba ya ce akwai tauraron gaba da wannan shi kuma girman ka kaza ya tafi shi ma a gaba duk yayi ilimin wannan a sama ilimin space akwai to duk in ka gama wannan to fala uqsimu bima tubsiruna ne Allah yana rantsuwa da abin da kuke gani abin da kuka sani kenan to akwai ma za ta gusi nuna kuma akwai kwata-kwata abin da shi bai ilimin sassan bai sai shi ba bare ma ya kwaɗe shi to Allah yana da shi to in ce maka lahu mulku samawati wal ard kalli Allah da irin wannan sigar mulkin abin da ka sani da abin da baka sani ba sai Allah ya ce wallan ne ta khuzu waladan kuma bai rikida ba me zai sa ya rikida ai rikon ta da bukata ce take da rikon ta ibtiqari ne shi ku Allah bai da bukata abinda yake sa a riƙe da sababin duk da kun guda uku ko hudu ba Allah duk bai da su ko dai saboda idan kai tsufa kayi rauni shi kuma sannan yana da ƙarfi ya taimake ka to Allah ƙauyu ne ko kuma lokacin da ka gama nema ka buga fatakwat ka buga ina ne ka buga ina ne duk inda za ka kayi kayi manajan darakta kayi minista kayi waye duk ka gama in ka tsufa kayi ritaya kai shan ma wata an kusa cinye shi shi kuma ɗanka kayi kokari ka cusa shi wani wuri mai ɗan maiko sanda kake da wannan kaitawan to sanda ka zama wannan shi kuma ba ya taso ba shi kuma sannan ba ya zama wani abu ba sai ya taimake ka da dukiyarsa ko to Allah huwa al-ghani me yasa zai riki da sai ya riki da zai masa wannan shi shi gani ne shi ke bayarwa me ya bukata ka nada a nan ma ko ku a'a zaka mallaki ɗa ne saboda in ka mutu ya gaje ka kakka mutu a ba dukiyar ka bulki ma bai saban ba mai gado to Allah shine mai gadon ku da gadon abin da za ku gada gaba daya me yasa sai ya riki da zai gaje shi babu to ina bukatar irin da to lallai ta kai wala da Allah bai riki ba dan ba sababin rikon ta din walam yakul lahu sharikun fil mulk kuma ba shi da abokin tarayya qabla huwa la ba'da kafin Allah a ce eh ai ga wani shi ma Allah ne da aka yi shi amma ba ai Allah kafin shi ba shine Allah ba da hufa bayan sa fa a zo a ce eh ana ganin ga wani shi ma ya tasowa kamar irin siga ta Allah babu Allah ba da hufa lam yakul lahu sharikun fil mulk ga Allah yana da shariki a mulki a wajen tarayya yana da abokin tarayya sai ka zama mai uzuri shi kenan in aka ce to Allah ce ya baka bauta mu ya ce wallahi ɗayan na bautawa to babu lam yakun lahu sharikun bil in baka bauta masa ba kawai baka bauta ba wa khalaqa kulla shay'in Allah na gaya maka siffar sa ne kuma shi ya halicci kowane abu kowane abu da ka gani ba wani abin da yake shi halitta ne daga wani abu wannan ne yasa lallai masu science masu duk uba wajen binciken ko a iya kirkirar wani abu daga babu to su daina ba zai yiwu ba da shi ne kadai khaliqu kulli shay'i mahallicin komai ne halitta a halitta daga babu shine ba nan fa magana take ba wai ba wai ka kirkiro wani abu daga wani abu wannan ba shi sa musu shi ko ina lokacin da Allah yake kore cewa ba ni halitta sai shi ba ki ci ato ya haka ce ga annabi Isa ya ce inni akhluqu lakum min at-tayr ka hay'ati at-tayr ni ba ina halittar tsuntsu ba annabi isa haka ya faɗa kuma in busa masa rai kuma ya zama tsutsan ya zama tsuntsu da izinin Allah to ba aka ce a to ba ku gane abin da Allah yake nufi da halitta ba ai annabi isa da me ya halicci shi daurin ku ba ba tabo yi ba ba taban waye to ai ka ga ai ba ya halitta daga babu bane a kulubaikum minan ne dini to sai wani ya ce a to ko shi ma Allah kan ba yana cewa kalakakun min min irin ba kaza kaza kaza kalakakun min turabin shi ma daga ƙasa ya tuba eh ji wannan ya bayyana mana cewa ya yi ɗan adam da turbaya to kuma ita kuma turbayar da mai yi ba ita turbayar ita ma makalukiya ce to ita daga babu ya yi ta to Allah ne mai halitta daga babu amma ba shi ba ba mai halitta daga babu sai dai ka halitta daga akwai caccan da abu kenan wannan caccan da abu ya ba halitta ba ya ka canza daga wannan ya koma wannan to Allah ta halaka kullu shay ba kuma halittar komai kawai Allah ya ba qaddarahu takdira to anan abin yake qaddarahu takdira ya gurguje wallahi yanzu yanda ka zo tsawon nan naka an gurguje shi ni ta kenan wallahi da ka ka taso tun kana ta yaro kana ƙara tsawo kun ga yaran nan girma yake eh girma yake da ka zo wurin kaddara wuta kadira ba za ka ƙara ba wallahi an kaddare maka mita ka kaza nauyin ka ba kaza an tsaya gaɓoɓinka an kaddara su ta kadira kowane wuri da aka aje abinda aka ajiye nan ne ma'ajiyarsa nan ya dace da shi shi yasa da gwiwa ta ɗan kauce ta ɗan kauce sai ta kama ciwo ta kauce daga inda aka kaddara mata komai haka ido kaddara wuta kadira ya kaddara shi ta kadira ganin sa an kaddara gwargwadon ganin baka san yanzu da dan adam za a bude ganin sa ya ga abubuwa da yawa ba da ruwan da zaka sha ba zaka iya sha ba saboda zaka ga abin da yake cikin sa akwai abin da baka ganin sa yana cikin ruwan to wani ya mutsi ya mutsi za ga yana yake ce wannan zan sa a ciki na ba zai yiwu ba amma an baka saboda ka ringa sha ɗin kawai kaddara hutu kafira Allah ya kaddara komai yadda ya kaddara mai kyau ya kaddara mara kyau ya haka to halaka kullu shay'in ko bai bashi haka ba fa kaddara hutu kafira to wannan wato gurbi ne da bawa in ya zauna yi masa daidai to ba zai bakin ciki ba ka samu kaddara kaddara hutu kafira baka samu ba kaddara hutu kafira ka yi wilin a shari'a haka aka kaddara ta kadira ba ka yi wilin ba kaddara huta kadira duk abin da kake akwai kaddara huta kadira da ka ɗauki wannan abokin tafiya wannan kalmomin da sun zama maka ba su baka hutu to
واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا Allah ce wattakhadhu waɗannan kafirai tare da bayanin irin wannan annabi duk ya bayyana wannan abin da ake faɗa ɗin nan ga kafirai irin siffofi na Allah da halittarsa ma yake cewa in ka tambaye su waye kaza la yaquluna Allah Allah za su ce to ashe duk an sanar da su Allah amma tare da haka ittakhadhu min dunihi alihata sai suka riki abin bauta ba Allah ba la yakhluquna shay'an abinda suka rika abin bautan nan la yakhluquna shay'an ba abinda suke iya halitta gunki ba abinda yake halitta yo me ran ma ba abinda ya halitta bare gunki wahum ai su bayi da gunkin da kowa ma ya kula kuna halittar su aka yi da sun tsaya ma ba abin da za su iya halittar to da dama dama ya zama su ba halitta ba ne amma su ne ba za su iya halitta a'a wahu ya kula kuna ƙarin ƙarawa su kansu ababen halitta ne kera su aka yi kaji ɗaya ya ce wala yi mulku da li'amfusihim zarra kuma waɗannan da suke bautawa ba ni ba ba su mallaki cutarwa ba ko cutuwa a karan kansu ba za su iya cutar da kowa ba kuma su ba za su iya ije cuta a kansu ba idan wani ruwa kwarara ya taho kwarararara gunki yana nan fayau zai tafi da shi ba za a kira shi cewa ga Allah a nan ruwa kuma ya yi can tafiya zai da shi ba zai iya kare kansa daga barin cuta shi gunki in ta zo masa ba ba gurguwa gunki ba ko kai ma ko mai ran ma duk abin da ya taho wa bawa ba abin da ya ba ba zai iya ba gudu kake ba wani lokaci ka ga halaka sai ko ka fada wa halakar ashe anan take ba wanda yake iya gujewa wani abin da zai cutar da shi in ba ubangijinsa ba shi yake kauda bawa daga barin abin da zai cuce shi wannan gunkuna da suke bautawa ba za su iya ije wa kansu ainihin cutuwa ba wala naf'an haka nan ba za su iya amfanar da kansu ba babu wani abin da zai zama in za ka aje gunki a nan ka aje wani abu a nan mai ɗan kyau haka yana ɗan so ya sha ba yadda zai taɓa shi ba su iya amfanarwa ba to ana gaya wa masu wata gunki wanda shi bai iya halitta ba ba zai iya ba kuma shi ma halittarsa aka wanda shi ba zai iya kaudawa kansa mummunan abu ba kuma ba zai iya jawo wa kansa amfani ba to kai da kake bauta masa shi bai wa kansa wannan ba kai ne kake nema kuma me kake nema ba wannan ba wala yamlikuna mautan ba su mallaki kashewa ba idan an bata musu ya kamata su kashe ba za su iya kashewa ba wala hayatan ba su mallaki rayuwa ba idan an mutu ka ɗauko gunkin ɗanka wajen gunki ka zo ka ce gashi Allah ya mutu ya ta yi mari la ya mulkuna hayatan ba su mallaki rayuwa ba duk waɗanda kake ganin ana ana nan nuna waɗanda ana a TV wai wani ya mutu ya san kame ga shi ya mutu sosai har an likita ya zo a wana ya mutu an dauke shi rabai rabai an je gaban gunki an aza an yi bauta an bauta wai sai ga shi yana karkadawa ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne magani aka ba shi ya sha ma ma tasawurin ma an haka ne ya sha yadda ba zai motsi ba kuma zai ɗau awa kaza sanda aka ji ana kai wannan an timing din da an gama wannan awon maganin ya kare sai ya motsi an gane ko makamantan wannan amma ba zai yiwu ba an mutu a dawo babu shi ba mai iya yin wannan Allah ne kadai mai wannan wala hayatan wala nushura haka nan babu wanda ya mallaki su gunki ba su mallaka ba wani ma bai mallaki tashi ba a ce an mutu a tashi gaba ɗaya ranar alkiyama wannan sai Allah ne zai yi shi to wanda yake wannan shi mamallakin wannan ko ba shine a haƙura abautawa ba wanda ya mallaki shi yayi halitta kuma shi ba halittarsa aka yi ba wanda ya mallaki idan ka bi shi ya amfanar da kai in ka ƙi bin sa ya kama ka ba shi ya kamata a halitta ba a abota ba wanda ya mallaki ya kashe kuma in ya so ya raya wanda ya mallaki ya kashi jama'a bayan sun mutu duka ba daya wannan shine abin bauta da gaskiya to
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وقال الذين كفروا waɗannan waɗanda suka kafin فقد جاءوا ظلما وزورا
Allah ya ce waɗanda suke kafirai sai suka ce wa suka gaya wa annabi Muhammadu suka fuskanta da wannan magana suka ce in haza Qur'anin nan da kake cewa an saukan maka ai ba komai bane illa ifkun ai ƙarya ce iftarahu ya kaga waye washi annabi Muhammadu ƙarya ce ya ƙada to waɗansu masu magana suke cewa in kun taka zuban fa kun zakuran wannan ka'ida ce ko ba can kaje ko kai ma ƙarfi ba ma dai a san a samu makaryaci amma sai aka in ka zama mai yawan ƙarya to ka zama mai yawan riƙewa kaga saboda yanzu za ka tsuguna ka fesa ka idan an jima kuma wata ilmu gana ta kawo ka kawo warware juna to in ka kazo mai yawan rike sai ka tana okay na ce kaza to kaga in ka tashi wata ƙaryar ba za ka kawo ƙaryar da za ta warware waccan ƙaryar ba sai dai ka ɗora wata sabuwa in kun takazuban fa kun zakuran in dai kai makareci ne to ka zama mai yawan rike magana saboda yanzu nan ka tashi eh an gane to a waɗannan haka ta suka in haza illa ifkun kawai babu wani qur'ani kage ce annabi yayi to sun manta kuma sai kita laula unzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim itirafi ne a nan qur'ani me yasa wannan qur'anin yanda yake da fasaha sun ji irin kwararar fasaha da balagarsa wannan ba annabi muhammad ya kamata a sauko da shi ba wani babba a cikin mu mai girma mai dukiya mai kaza mai kaza shi ya kamata qur'ani nan ya saukowa to amma nan ko sun ce ina da illa ibku kaga ba su rike wancan ba shi yasa suka faɗi wannan da aka ce in ka dawo bakare ci ka dawo ne rikewa to sai suka ce suka ga cewa a a in suka ce shi annan Muhammadu shi yake annabi Qur'ani za ka tashi ta ina za ka tashi saboda ai a cikin su ya tashi ga abubuwa daban-daban sun san yanda tsarinsa yake kuma su sai a ce to ko me yasa ba ku iya kagar ba wato annabi Muhammad ya fi ku basira kenan ko inda dukkan su ummiye ne ba su karatuwa to shi ya aka yi fi su kenan yayi wannan kaga sun gano wannan ko sai suka ce to a'anahu alaihi qaumun akharun okay to ba shi ya kaga shi kadai ba akwai waɗansu mutane can waɗanda su suna da basira ba ma larabawan ba ne su suka zo suka taimake shi shi yasa a can suke cewa qalu asatiru lawwali na katatabaha wa hiya tumla alaihi bukuratan wa asila akwai waɗansu waɗanda suke gaya wa annabi da safa da yamma yaje ya dauko da na safe dan ya rike da yamma ma ya dauko na yamma dan ya rike ya hada ya hada ya hada sai ya zama qur'ani tumla alaihi bukuratan wa asila saboda kashi suka ce wa anahu alaihi qawmun akharun wasu jama'a ne suke taimakon sa shi yasa ya zama haka to to idan ya zama wasu jama'a sun taimake shi sai ya zama yanda ya zama shi alkur'ani har ya zama yanda ya zama to da ya gama zama yanda ya zama me yasa ku da ba ba ku iya yin wannan ba sai aka ba an yi challenge din ku an ce to ku zo da irin wannan ku ku nemo irin wa'ancan jama'an mu ba sai ku ba ya ce daga Allah yake kun ce ba daga Allah yake ba shi ya kaga taimaka masa a kirkuci to shi kenan mataimakan nan su aljanu ne ko aljanu ne ba ku kun san kuna cewa kun san aljanun ba ku nemo su bana su taimake ku ku yi irin abin da yayi ina da yiwuwa isa Allah ce faƙar ja'u zulman wazura haƙiƙa sun zo da zalunci wazuran da kuma kiran ame bambancin zulmu da zulmu da suka fuskanci annabi da shi zalunci da suka fuskanci manzon Allah da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine da suka kiyarda da shi ya gaya musu ni daga Allah nake kuma kun san tsari na tun ina tun matashi na kuma an ba ku yadda ba ku zo ku tambayi ku faɗi abin da kuke so in muku wanda zai nuna daga Allah nake kuma na zo da abin da za ku iya gane daga Allah yake domin ku masana ne na luga kun san wannan ba daga ni yake ba to duk wannan suka kiyarda suka karyata shi shine zulman sun aji abu ba muhallin ba sun ce wa annabi kaza sun ce masa shi kaza ne duk wannan shine zulmi ka aji abu ba muhallin sa ba shine zulmi to wazuran kuma sun zo da kiran ƙarya yayin da suka ce ikut yayin da suka ce anahu alaihi qawmun akharun duk wannan fa Allah ne yake kare annabinsa ba mu ba annabin ne yake ramawa ba qad ja'u zulman wazuran magana ce ta Allah da yake yi akan kare annabinsa
وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ko kaji magana da muka yi ɗazu kenan wa ƙalu suka ce a sa'irul awwalina shi alƙur'ani ta tsiniyoyi ne irin na farko irin su rastam da wane ne irin na tarihi da ake dai cancan to irin wa'annan abubuwan to ikta ta ba ya nemi ya har haɗa su su zama littafi guda kuma shi wannan tarihi can mutanen baya da kuma yahudu da nasara da kuma waɗanda suka shigo ainihin ƙasashen larabawa ba larabawan ba yana rubuta su ne a wurinsu tumla alaihi ana yi masa shiftar wannan a gaya masa dan wata fakara yau da safe da yamma a ƙara masa saboda ya ta maimaitawa don ya riƙe in ya gama riƙewa sannan ya zubo ya ce ga ƙur'ani daga Allah haka suka ce a saɗin awwalin ya taba ya taba fahiyar tumu da mutuwatan wa asira to na gama na قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض Mm.
إنه كان غفورا رحيما kul ga wata amsa nan akan wannan ma Allah bai bari ba yace ga ya musu ya rasulullahi wannan alqur'ani ba a gasa kai ba ba ko ne ne ya taimaka maka ba anzalahu ba wanda ya saukar da shi illa anzalahu allazi ya'lamu sirra wanda ya san asirru abun boye shi ya saukar da shi to ya za a yi su san wanda ya- ya san abun boyen bare har kwatancen da za a yi musu su gane eh a wannan lokacin sun riga sun san Allah ya sanar da annabi abubuwan koye da yawa to wannan wanda ya san sirrin wancan to shi ne ya saukar da wannan shi sa aka ce ya alamu sirra ai kaga an arrafa sirrin din to to sirri don annabi sallama ya ya tona sirrin da yawa wanda aka sanar da shi din abubuwa da yawa sun faru lokacin da aka saukar da ainihin albilami gulibatin ruwa fi adinal am wahum min ba'da galabin sayaglubu sai kafin da rum din tukun paris suka rinjaye rum a yaƙi su ko farisawa tsantsan mushrikai ne kuma waɗanda ba su da addini ne sai suka ci rum su kuma rum ma'abota addini ne sun yadda da addini na sama da haka sai aka ci su da yaƙi annabi sai bai ji daɗi ba tare da fa da rum ɗin da farisan gaba ɗaya suna da haɗin baki akan ba su yarda da annabin ba amma annabi na da gira ga waɗannan dai sun yarda akwai Allah waɗannan ba su yarda akwai Allah ba wannan ne ya ba shi gira don rashin jin daɗi sai Allah ya ce a albilani gulibatin rum lalle an rinjaye rum fi adana adwahum amma su ma min ba'ad galabin sai ka sai sun zo sun yi rinjaye bayan wannan yaushe ne fi biyu itinina ɗan ɗan shekaru ba yawa abin ya zo ya zama haka domin allamahu allazi ya alamu sirri ko yaƙi da aka je annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nan za wani zai kwanta ya wuce a yaƙi in an zo kafin yaƙi aka je fagen da za a je a yi yaƙi nan wani zai kwanta ya mutu nan ukuratu bin rabi'a zai mutu nan abu jahal zai kwanta a kashe shi nan haka haka duk ya nuna inda za su kwanta da aka zo fagen yaƙi ka duba yaƙi fa farrun ne wa karrun wanti ƙalun wa barro yaƙi a kai kora a dawo a yi can a dawo amma da aka gama yaƙi daidai wannan wurin mita ɗaya bai ƙara ba kowanne yana kwanci a inda annabi ya nuna a nan mutuwar ta zo a na aka shi ya alamu sirra ya gaya masa walidu ɗan mugira shi Allah ya sauka da sana sai mu hu alal kufu sai mu musu alama a karan hancinsa da ya mutu da aka zo yaƙi an yaƙi an gama yana ciki sai aka ce aje a duba ana duba sai aka ga hancin an keta shi sai da ya zama ya tafi da wannan alama haka babu abin da annabi zai faɗa saboda ya alamu allazi alamu sirra fi samawati wal ardi ya sanar da shi to shi abu lahab aiki aiki ya ga wannan ya ga wannan su manyan arnan ya ga wannan a fili abu lahab ƴaƴansa guda biyu maza suna auren ƴaƴa guda biyu mata na ƴaƴan annabi tumtum lokacin da aka zo adawa sai ƙarfi sai abu lahab ya ce wa ƴaƴansa kuta kusa kan masa matansa ƴaƴansa suka saki ƴaƴan annabi bayan sai suke su ɗaya daga cikin mai auren wannan ƴaƴan rannan ya haɗu da annabi sai tofa miyau gefen da annabi yake tofa masa miyau sai yakinsa annabi ya kalla ya kalle shi sai ya ce ya kulu ka kalbun min kilabin lahi kare daga karnukan Allah shi zai cinye ka sai aka zo a gawa babansa Abu Lahab cewa ga abin da annabi ce ce inna lillahi wa inna zama bai same mu ba sai aka yi sha'a duk inda za shi ya haɗa shi da barata na yaƙi da a ce ana tare da shi Allah ya ce annabi ya ce masa kare daga karnukan Allah ne zai cinye shi to ku zama masu tsaro dole inda ya dauri da gina zai ce kawai magana ce kawai to haka aka kuma ana nan ana nan ana ta gadi ranar sun tafi sham ga 'yan dokan ga 'yan gadin ga komai an zauna to an tafi kirga wasu abubuwa ana kirga abubuwan sun ba da baya daga wani ruki zaki ya yi ya sauka ya sunkuta ya ɗauka ya tafiya sa ya cinye shi aka zo aka gaya wa abula da yake aka muku me yasa ba ku sa kula ba bayan sannan sai aka gaya wa wani da to ai duk da haka magana annabi ta saba ta yayi kare ne zai kama shi sai wani ce ku dai ce karen yayi shiru ko ka ya raba karen da wani abu ce min kilabin lahi karnuka da karnukan Allah ce ai karen Allah ai zaki kenan ida ba karen mu ne mu muka sani amma amma kilabin lahi ai ai zakuna kenan to haka babu wani abin da annabi bai faɗa ba na gaibu da Allah ya saukar masa cikin alkurani da kuma abin da Allah ya faɗa wanda shi Allah ya sanar da shi ya faɗa ba abin da bai tabbata ba to tunda kun san wannan to allazi ya alamu sirra wanda ya san wannan sirrori gaba daya anzalahu shi ya saukar da wannan alqur'ani fi samawati wal ardi innahu kana hakika shi ubangiji bai gushe ba ya tabbata gafuran mai gafara ne rahiman mai jin kai ne to kaga anan munasabar karshen wannan aya tunda musu suke qur'ani ba na annabi Muhammad bane tsararsa ne to ya kamata ya zama cewa gafuru rahimu ta zo to kama wasu sunayen ne za su zo na cewa tun da kuka faɗa ka kusan ubangiji me kaza me kaza ne na kamu za ka sa inda kuka na gafura rahima to za ka kalli abu guda biyu na farko dai ba dan gafara Allah ɗin da ya ajiye ta a irin wannan maganganun naku ba da rahamarsa ba da a kaki zai saukan muku da ku kare ta annabinsa ƙur'aninsa ku kare ta to wallahi ba dan Allah gafuru rahimu bane ba da kun ga yadda za ku atake to amma Allah ya gafarta ya rahanta ya jinkirta ɗaya kenan ko ku a inna innahu kana gafurur rahima hakika ubangiji gafuru ne rahimu ne duk wannan magana da kuka yi yanzu ku dawo gare ni ku gani ku tuba ku gani gafuru rahimu zai karbe ku eh Allah ba abin da za ka yi masa ka dawo ka ce na tuba bai karbe ka ba ba kuma a shiga tsakanin bawa bawa da Allah a cikin wannan tuba shi yasa ake kiran masu wa'azi da su ringa bi a hankali yanzu akwai wani wanda zai zama cewa yana da wata aƙida ko yana da wata magana da ya yi ta a san da ya yi ta lallai kuskure ce ba daidai ba ne ba amma daga baya Allah ya sanar da shi ya tuba ya bari ya koma ga Allah Allah ya karɓe shi ma amma kullum wani sai ya zo sai ya mun bari sai ya zagi wannan akan wannan abu sai ya aibata shi sai ya soke shi sai ya la'ace shi a sannan ko ba abin la'ana bane tunan tunan Allah ne zai ga maka cewa ai ai ai rabu da shi na kaɗi tuban sa ba ka sani ba gara ka yi azin da yanda ya kamata akwai wata kisa da ake faɗa ruwaya ta bangaren isra'iliyanci ne dai amma ai akwai abin da sun tabbata ko wanda bai tabbata ba an ce annabi musa wani lokaci sun fita roƙon ruwa yana magana da allah an fita roƙon ruwa a yi mana ruwa yana roƙon allah ta allah ce ba zan yi ruwa ba saboda a cikin ku akwai wani ne saba mu wani irin sabo da muddin yana cikin ku ba zan yi ruwa ba shikenan sai annabi musa ya waiwaya sai ya wa'azi ya ce to ga abin da allah ya ce saboda haka a koma da Allah wanda ya san yana an azai an fuga masa izini wanda ya san yana sabubbuka kaza kaza kawai kan baya biyo mu sanda za a sake tahowa kafin su ban wurin sai Allah ya magana Musa ya ce zan yi ruwan nan sai Allah ya ce ai da wanda yake sabon ba wanda ya tafi sai ce eh ya tuba kuma na karɓi tubar zan yi ruwa sai ce Allah wane ne shi ne ciki da ya sa wani ke na gaya ma gafuru ne Allah a tsakanin bawa da shi da Allah ba a fi ƙarƙa haka ka tsaye abin da za ka yi wanda aka ce ka yi ko? to kai to buge وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وقالوا yayin da suka ga sun yi shuka ƙur'ani sun ce ƙage ne sun ce taimakawa annabi yake yi sun ce zantuttuka ne na a saɗin awwali duka abin bai kai ba lamari bai yi ba suka bai sauku ba sai suka ce to mun san yadda za a waɗanda suke ganin alama alamar karɓar imani sai suka ce suke gaya musu wannan suka ce wai ku ku ga wani abu ba da kuke neman ku imani da bazai ma li hadar rasul ya kullu ta'am idan har annabi annabi ne me yasa ake cin abinci irin mu kaga za su sa masa shubha irin ta shi ne ko sun taba ganin wani annabi da aka taba yi wa aka ce shi bai ci abincin ba suna da labarin an yi annaba a baya to wanne ne aka ce shi bai ci abincin ba bai ce ai annaba an kasa cin abinci shi ne yasa yake ci ai babu wannan shi masa a baya to me za su kawo ta yanzu wayam shi fil aswaqi to wai ma shi kenan aje ma yana cin abincin irin yadda muke ci haka to me yasa yake zuwa kasuwa yadda muke zuwa kasuwa shi da tunda Allah ne mai azzatawa a gidansa kawai a sako masa kuɗi ba sai je kasuwa ba ne maganar zuwa kasuwa kuma laula undila ilaihi malaku menene kuma ya hana ma to shikenan ma duk ma aba wanda su ba wasu na su kawo wannan jakar ta shubha su kwance idan suka ga za a dan samu wani abu su shikenan aban ma wannan to me yasa ba a zaukar da mala'ika ma'ahu tare da shi ba ya zama idan yayi magana mala'ika ce gaskiya yake ko kuma wani lokacin mala'ika ma shi zai wa'azin annabi ya shi ko an yi tambayoyi tunda daga Allah za a shi zai bada amsa mala'ika ce to kun ji kun ji amsa ku ba wai shi bane muna tare da shi anan me ya hana wannan fa yakunu ma abu nazira aw yulqa ilayhi أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا
aw yulqa ilayhi kanzun ko kuma a sako masa da dukiya baja baja da shi da waɗanda suke bin sa sun huta zuwa nema to kaga kai mu san cewa eh na Allah ne shikenan suna ganin wai ya zama kamar yadda sarakuna suke zama duk sarkin da ya kai ya kawo mai mulki sai kaga ba zai yarda a ce bai da kuɗi ba sai kaga yana da ainihin kuɗi yana da gonaki yana da abubuwa daban-daban duk wanda ya kai ya kawo haka yake to so sake annabi ya zama haka to shi kuma annabi ba wannan ne a gabansa ba ya tabbata a cikin hadisi na Imam Tirmidhi da ya rawaito yake cewa Allah ya bijira min ya aiko min da mala'ika tsakanin in zama annabi mai dukiya mai kuɗi ko kuma in zama ba haka ba annabi ce na zaɓi in zama ba haka ba in zama in ji yunwa ma yau gobe in kasa koshi gobe in ci abinci gobe gobe ban samu ba zaɓin ka ne wannan haka ba rujuliya mazantaka da batsalantaka ba a kuɗi take mai kuɗi ba ba a mai ƴaƴa ba ba a mai kaza kaza ba a nan take ka zama namiji a babban zuciya yake zuciya mai yalwa mai yalwaciya wadda ilimi ya yalwace ta a nan girma yake to irin ku ta annabin kenan suka ce koko au ya kuna da mujannati ko kuma a ce yana da gona ya kulu min ha idan ma shi baya son kuɗi ya dauke su ya tasarrufi da kuɗi to ai kuɗi muhimmat su su ne a ci abinci da su to a ce ga gona da ba mai irinta ya kullu minha kawai duk abin da yake so akwai shi a gonar kawai iba ɗaya ne masa a gona saboda ya zama annabi na Allah kawai an haka wa qala zalimuna azzalimai dai kafirai Allah ya ce suka ce in tattabi'una ai ba wanda kuke bi ku ba su bin annabi ko mu'mini suke gaya ba wanda kuke bi illa rajulan mashura sai dai wato wani mutum mashuran ai magaluban fi aqalihi wanda hankalinsa an riga an tafi da hankalinsa kamar wani jinnu ko waɗansu sun mure masa hankali ba ma shi da tsari cikin abin da yake faɗa ko kuma kun tashi kuna ta gunsa haka haka haka azzalimai suka fara za mu ji amsa da Allah zai bayar انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا
Allah ya ce unzur da wa ake in unzur din da annabi ake sallallahu alaihi wasallam dan alallashe shi aka ce duba ya annabin Allah kaifa barabu laka al-amsala yaya suke ta buga misali a kanka suka ce kai mai sihiri ne kai kanka suka ce kuma a'a kai rajulun masahura kai kai akai wa sihirin sun ce shi mai sihiri ne sun ce a sihiri ce shi kuma aka kaji wannan sun ce kai suna da tuhuma a hankali naka sun ce a kai kana da bokanci sun ce kai a ga ƙur'anin kai sun ce a wasu ne suka taimaka maka darabu laka amsala misalai kala kala suke bugawa su ce kai kaza to duk canke canke ne fa ballu ba su ci ba a duk canke canken da suka yi ba su kamo waye kai ba ba su canki waye kai ba duk a wannan misalan da sun canko su ce rasulullahi habibun lahi khairu halkin lahi da sun ci a cikin da sun kamo tashar amma zalu sun bata a misalcensu kallon kallon ya sa'i kala ya sa'i una sabila ba su da tafarkin da za su hanyar da za su gano ka ta farko su yadda kai rasulu ne a ciki kuma su ta ganin kuma waye kai a ciki kuma a rasulun ma kai wani iri ne to da sun yadda sun yi imani to da sun bi hanya ta farke da za su gano waye kai amma rashin imanin su ya sa dallu sun bata a misalan da suke yi duk abin da suka buga ba kai bane wane ne kai rasulullahi ne تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار ويحلون ويجعل لك قصورا تبارك ba ta biyun nan ta sake zuwa sarki ya tabbata ga ubangiji ya ɗaukaka irin cikin aikinsa allazi wannan da in sha'a da alalaka khairan min zalika suke cewa me ko ka zama kaza ko a baka kuɗi ko a baka abinci ko ce da Allah ya so a duniya ba a lahira ba a lahira kan sa ga waye kai sai sun je can amma a nan duniyar da ya so da ya sa ka khairan min zalika ja'ala laka khairan min zalika da ya sanya maka fiye da duk abin da suke faɗa ma su wa ne cewa wani a ce kanzun auta kunu lahu jannatu kaza kaza duk waɗannan a ce yana da gona a ce ina gonan ma ba su san irin wadda damu su za mu maka ba jannatin da ya sanya maka waɗansu gonaki ba gona ba gonar ta jiri min tafi hal anharu ba irin gonar da ake ban ruwa ko da ruwan sama ko kuma a ce a masa baye da ainihin a gulbi ta cikin gonar ba a'a ta hataha gonar kaga ga gona inibi da kaza da kaza da kaza a sama amma ƙasar ta kuma ƙorama ne tana shayar da gonar ta ƙasa ga saman kuma gonar ba akwai wani aljanna ba ai akwai ta yadda ka haka akwai ta aljanna ga kayan ci na marmari ƙasansu kuma ƙorama ce kuma samansu wannan ne kuma su ba su hada ka ga ƙorama ba ƙorama ba ta hada ka gansu ba to da an so a duniya ya rasu lallai hakan za a yi maka gonan ma irin wannan wai ji allaka kusura kuma ya sa maka wani irin gini a maka manya-manyan benaye na gani a faɗa kuma a ce naka ne ba mai irinsu da an so haka za a yi maka to ashe abin da suka nema a yi maka ba an yi maka ba ne ba don baka kai a yi maka ba a'a ba a so a yi ba ne ba don ba shi ne a gabanka abin da yake gabanka ga shi nan kiranka zuwa ga Allah sa bayan Allah a gabanka tura su ku tafi zuwa ga Allah shi ne gabanka ci gaba da abin da yake gabanka alhamdulillah Thank you.